نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تبارك إن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى ووحيه أوحى به على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وأما الوحي يا عباد الله هو كلام الله هو إعلام الله لرسله بما يريده منه يطالبه به من أوامره ونواهيه وأن يبثوه وأن يبثوها من من بين أقوامهم هداية وإرشادا وللوحي عباد الله أنماط فقد ذكر العلماء أربعة أنماط للوحي أولا ما يكون كفاحة لله وعبده وأما الثاني ما يكون إلهاما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب مصطفى على وجه اليقين وأما الثالث يا عباد الله ما يكون مناما صادقا يجيء في تحققه وأما الرابع فهو ما يكون بواسطة الوحي وحي جبريل عليه السلام وجبريل عباد الله هو ملك كريم ذو قوة عند ذي العرش المكين عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وهذا النوع من ال... هو الأشهر يا عباد الله وهذا النوع من الوحي هو الأشهر والأكثر في الإرساليات في الإرساليات للوحي والقرآن الكريم يا عباد الله كله من هذا من هذا النوع واستلح عليه باسم الوحي الجليل قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من المنذرين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بجار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في جار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغمط فغم فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لي خديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجه كلا والله لا يخزيك الله ابدا إنك لتسل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى آتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذاعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عدي وإن يدركني يومك أنصرك نسرا مؤذرا وأن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت فرفعت بصري فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحرى جالس على كرسي على كرسي بين السماء والأرض فرعيت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات عباد الله لقد كتب لقد كتب القرآن جميعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد بن محمد بن سليم على غير أنه كان مفرقا في العصب واللخاف ونحوها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه من القرآن دعا بعض الكتاب الوحي فيكتبه فيكتب ما نزل ويرشده إلى موضوعه من صورته والكيفية التي تكتب عليها تكتب عليها الكتابة ولم يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب مسطور وقد اشتهر منهم بكتابة هذا الوحي يا عباد الله أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن سعد بن أبي سريح وهو أول من كتب له في مكة والزبير بن العوام وأبان ابن سعيد بن العاص بن العاص بن أمية وأبي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة وزيد بن ثابت وهو أكثرهم كتابة للوحي وشريحبيل بن حسن وعبد الله بن رواح وعمرو بن عاص وخالد بن الوليد والأرقم ابن أبي الأرقم وغيرهم كثير وقد كان هؤلاء يكتبون ما يميلهم عليهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشدهم إلى كتابته من غير أن يزيدوا فيه حرفا أو أن ينقصوا منه حرفا وأما كيفية إتيان الوحي يا عباد الله إليه صلى الله عليه وسلم فأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن حشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي وهو أشد علي وقد في فيجيئني ملك وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجل رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في شدة البرد فيفسم عنه وإن جبنته لا يتفسد عرقا عباد الله إن جبريل عليه السلام كان يعتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل واسمه دحية الكلب فعن أبي سلمة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على معرفة فرس وهو يكلم رجلا فقلت رأيتك واضعا يديك على معرفة فرس دحية الكلب وأنت تكلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته قالت نعم قال ذلك جبريل ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل وجبريل يا عباد الله فقد وصفه الله تبارك وتعالى بذي قوة ومنذر حسن حيث قال رب العزة علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى ويا عباد الله فقد روي عن عبد ال... يا عباد الله فإن جبريل يا عباد الله عبد من عباد الله وخلق من خلق الله تبارك وتعالى فقد روي عن ذر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وعليه ستمائة جناح ينتثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت وفي رواية لأحمد رحمه الله تعالى ذلك جبريل لم أره في سورته التي خلق فيها إلا مرتين ورأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض تفكروا يا عباد الله تفكروا يا عباد الله وانتبهوا يا عباد الله وانظروا يا عباد الله إلى هذا هذا هو جبريل عليه السلام مع هذا المكان الذي وهبه الله تبارك وتعالى إياه ومع هذه الدخمة يا عباد الله يخشى ويخاف الله تبارك وتعالى فقد روي عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki daya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tsora shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira baya da haka ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye ku sani ya ku bayin Allah lalle shi alqur'ani maganar Allah tabaraka wa ta'ala ne shi wato wahayin Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma ya yi zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan kutuba tana magana akan wato ainihin farkon wahayi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya aika mala'ika Jibril zuwa ga dukkanin annabawa gabaki daya tun daga annabin farko har annabin karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya aika mala'ika Jibril zuwa gare shi wato ainihin shi wahayi ya ku bayin Allah malamai sun ambaci cewa wahayi akwai kalolin wahayi kimanin guda hudu na farko akwai wahayin da Allahu tabaraka wata'ala yake magana da ainihin annabinsa wato kai tsaye ba tare da wasuɗa ta ainihin mala'ika ba kamar yadda ya magana da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin da ya Isra'i da kuma Mi'raj kamar kuma yadda Allahu tabaraka wata'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salam kala na biyu kuma shine wato ainihin ilhama Allahu tabaraka wata'ala ya sanya a cikin zuciyar annabi sai kuma ya fahimci abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi kashi na uku kuma malamai suke cewa wato shine ainihin a cikin bacci annabi yayi mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne abin da suka gani cikin mafarki wato wannan din wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kashi na hudu kuma shine wato ainihin wahayi da yake zuwa zuwa ga annabawa ta hanyar wato ainihin mala'ika jibril wannan nau'in shine ainihin nau'in da alqur'ani ya sauka gabaki daya dukkanin alqur'ani ya sauka ne ta wannan hanya wato hanyar mala'ika Jibril. Shi ne wanda malaman wato malaman ulumul Qur'an suke ce da shi alwahayul jali wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa mala'ika Jibril shine wanda ya saukar da shi alqur'ani wato bisa zuciyarka domin ka zamto ainihin mai gargadi ya kuma saukar da shi alqur'ani ne da ainihin yaren larabci an rawato daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya fara da shi wato yayin da ya zo dab da wato mala'ika ya zo ya masa magana ya zo ya masa wahayi abin da ya fara da shi shine mafarke mafarke ya fara yin mafarki wanda yake kyawawan mafarke mafarke mafarki wanda yake mai kyau da wannan ya fara tace daga nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cusa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato san keɓanta ya tafi bayan gari ya zauna shi shi kadai sai ya zamto yana ɗaukar abinci ya ɗauki guziri sai ya tafi wani kogo da ake ce da hira sai ya je ya zauna a can yana can yana bautata Allahu tabaraka wa ta'ala wata rana ya zo gurin Khadija ya ɗauki guziri ya tafi yana cikin wannan gurin zama wato a wannan kogo na dutse sai mala'ika Jibril ya zo ya zo ce da shi kayi karatu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban iya karatu ba sai ya kama Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya lullube shi sai ya rungume shi sai ya sake shi ya sake ce da shi kai karatu aka ce ya ce ni ban iya ba ya sake kama shi karo na biyu ya sake cewa shi bai iya ba da ya sake rungume shi karo na uku ya sake cewa bai iya ba a na hudu sai ke ce da shi sai ya karanta masa ayoyin farkon surat wato iqra suratul qalam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibril wayannan ayoyi na farkon suratul alaq annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga mala'ika Jibril ya tsorata kwarai da gaske a wannan yanayi, sai ya tafi zuwa ga gida a cikin tsoro ya je samu matarsa Khadija bintu Kuwaili, sai yake ce da ita ya ke Khadija ki lullube ni, ku yi sauri ku lullube ni mutanen gidan nan. Khadija ta ɗauki mayafi ta lullube annabi sallallahu alaihi wasallama bayan tsoron ya tafi sai yake ba ta labari cewa wata halitta nake gani idan ta zo tana rufe dukkanin faɗin duniya duk saman nan sai ta yi wa duniya rumfa kuma ya zo yana min magana ga ma ayoyi da ya zo ya gaya min sai Khadija take ce da shi wallahi Allahu tabaraka wa ta'ala lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai taba kunyatar da kai ba domin kai kana sadar da zumunta baya da haka kuma wato ainihin kai wanda ya zo ba shi da shi alhali kana da shi in ya zo ya nemi taimako a gurin ka kakan dauka ka bayar baya da haka kuma kai kana taimakon wato ainihin baki kana saukar baki ko bako da ya zo yana neman gudumawa kana ba shi gudumawa kuma kana taimakekeniya kana ba da gudumawa wajen ainihin ayyuka na gaskiya ayyuka na alkhairi nana khadija ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan halayya tasa guda hudu wanda da wannan malamai suke cewa duka wanda ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan hudu ko kuma ya tattara waɗannan al'amura guda hudu yake gudanarwa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kungitar da shi ba matukar dai mutum yana sadar da zumunta matukar dai mutum yana taimakon wannan bashi da shi wanda ya zo neman taimako gurinsa matuƙar dai mutum yana sa hannu yayin da aka tashi yin wani aiki na gaskiya yin wani aiki na alkhairi haka nan mutumin da ya zo wato mutumin da yake ainihin rufa waɗansu asiri Allahu tabaraka wa ta'ala wato ba zai taɓa kungitar da shi ba Khadija sai ta ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi zuwa gurin wani ɗan baffanta ana ce da shi Warqatu bin Nawfal shi Warqatu bin Nawfal ɗin nan wani mutum ne wanda ya rayu a cikin wato ainihin Kiristoci ya kuma iya rubutu da karatu wanda a lokacin wanda suka iya rubutu da karatu gaba daya wato ba su da gaba daya a doron kasa wanda aka san su amma shi warka ya iya rubutu ya tsufa har ya zamto ma ya makance a lokacin shi kuma dan baffan Khadija ne da ta kai shi gurin sa sai take ce da shi ya bin ammi ga wannan dan dan uwan naka ka tambaye shi me yake gani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama warqatu ya tambaye shi me ka gani sai ya ce wata halitta ce idan ta zo tana rufe dukkanin sassan sammai din nan ga ta yi wa duk duniya wato rumfa ya rufe dukkanin faɗin sammai kuma yana cewa guri na yazo sai warqatu bin nawfal yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in yake ce da shi ai wannan shine annamusu wannan sunansa annamusu ma'ana sunan mala'ika jibril kenan daga cikin sunayensa annamusu wanda yake ɗauko wato sako daga sama zuwa ga ainihin ƙasa zuwa ga annabawan Allah tabaraka wa ta'ala sai wato ainihin warqatu bin nafl yake shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce lokacin da za a kore ka daga wannan garin ina raye da zan taimaka maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi a mukhrijiyahum yanzu su mutanen makka korata za su yi kenan sai yake ce da shi ai ba wanda ya taba zuwa da irin abin da zaka zo da shi din nan a zauna lafiya shi da mutanansa sai an fitine shi sai an tsangwame shi sai ma an kore shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tsorata ya gane lalle akwai kalubale a gabansa warqatu bin nawfal ya ci gaba da cewa lalle inda a ce lokacin da za a kore ka lokacin da za a tsangwame ka ina raye lalle da zan taimaka maka Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya dawo ya ci gaba da ainihin wato rayuwa sai wato karo na biyu ya faru kamar yadda aka rawaito daga Jabir dan Abdullahi Ansari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina cikin tafiya sai na ji wani sauti wato na ji wata murya a wata ruwaya yake cewa sai na ji ana kirana na waiga bayana sai na ga ban ga komai ba sai na ji an ƙara kirana na waiga gaba na ga ban ga kowa ba aka ƙara kirana na duba ɓangaren dama ban ga kowa ba aka ƙara kirana na duba ɓangaren hagu ban ga kowa ba yake cewa ina cikin tafiya da na ji wannan sauti ɗin sai na ga kaina wato na ɗaga kaina sai na ga zuwa sama sai na ga irin wancan mala'ikan ne da ya zo min a cikin hira wato shine da ya sake dawowa yake cewa sai na gan shi a sama akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa kuma yana kan kujera sai wato yake cewa sai na ƙara tsorata nan take na ƙara firgita sai ya sake ce da ni wato sai na tafi gida na ce da Khadija ki lillibe ni ki lillibe ni na sake ganin wannan halitta ta kwanaki sai ya ce da ni ya ibal mudaffir qum fa anzir yace ya kai wanda kallin luba ka tashi kai mutane wa'azi ka tashi kai mutane gargadi ya ku bayin Allah alqur'ani gabaki daya ya zo ta irin wannan hanyar ne kuma shi alqur'ani gabaki dayansa an rubuta shi gaba daya tun lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye a duniya aka rubuta alqur'ani gabaki daya sai dai a lokacin qur'ani baya hade kamar yanda yake a hade a yau domin a karan fari lokacin babu takardu kamar yanda yene yake yanzu a lokacin wani susun wato ana rubuta wani bangare na qur'ani ne wato a jikin fata wani bangare kuma a jikin bawon dabino ko bawon bishiyoyi wani bangare kuma a rubuta shi a jikin ƙwarya da sauran ababe wanda suke masu faɗi za ka samu ayoyi ko surori kaza da kaza a gurin wane wane da wane shi ma akwai kaza a gurinsa wane da wane shi ma akwai kaza amma dukkanin ayoyin kuma wato dukkanin alƙur'ani an rubuta shi kaf tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi sai ya kira ɗaya daga cikin marubuta wahayi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mutane wanda sun kai wajen 20 ko 20 ma da wani abu wanda suke su suke rubuta wahayi kamar Abubakar da kuma Abubakar Siddiq da Umar da kuma Sayyidina Usman da Ali da Abdullahi dan Sa'ad bin Abi Sarh wannan Abdullahi bin Abi Sarh shine farkon wanda ya fara rubuta wahayi a ainihin garin Makka hakanan Abdullahi bin Zubair wato ainihin Zubair bin Awwam yana daga cikin marubuta wahayi haka nan wato Ubay bin Ka'ab yana daga cikin wanda suka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi bayan an koma Madina kuma shine farkon wanda ya fara rubuta wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Zaid bin Thabit shi kuma wannan shi yafi kowa yawan rubutu da yawa saboda shi wato ya iya yarurruka da yawa yana yin wahayi wato yana yin tarjama ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan wata wasiƙa ko wani sako ya zo sai ya zo ya fasara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka dai akwai sahabbai da yawa waɗanda suke su suna daga cikin wato kutabul wahayi marubuta wahayi amma ba wani daga cikin marubuta wahayi wanda yake rubuta aya irin yanda ya so sai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya rubuta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ce da mutum rubuta kaza wannan ayar ka saka ta a cikin sura kaza ko daga wannan sura in an gama su ku rubuta wannan malamai sun yi sabani cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a surorin qur'ani a jere suke kamar da yake a yanzu ko kuma ba a jere suke ba wasu suka ce lalle a jere suke wasu suka ce a'a an sami mushaf abdullahi bin mas'ud nasa da bambanci surar farko a gurin sa suratul najm ce ita ce farko kamar yadda suratul fatiha take take a cikin mushaf al-usmani wanda yake hannunmu a yanzu waɗansu kuma daga cikin sahabbai nasu ba wato ba wannan jerin bane waɗansu irin wato suratul qari'a da sauransu sune a sama sauran kuma sune a ƙasa amma dai malamai duka sun tabbatar da cewa an gama rubuta alqur'ani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma lokacin khalifofi shiryayyu aka hada shi gabaki daya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayinsa kuma an rubuta shi ne amma annabi sallallahu alaihi shi yake faɗawa marubuci kaza zaka rubuta sai ya rubuta kuma shi zai nusar da shi ga irin bakakin da zaka rubuta ya rubuta kuma a lokacin ana rubuta Qur'ani ba tare da dubo ba gaba daya ba kuma tare da ainihin wato wasali ba a lokacin idan ka samu fa'un to babu dugo akai in ka samu jimin babu dugo akai in ka samu sa babu dugo haka nan shinu shi ma kuma babu dugo duk wani baki wanda yake da dugo lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ɗigo a kai shi sa alƙur'ani abin da ya faro da shi shine a karantar da mutum wato an ɗariƙatar talaffi shine ta hanyar malami ya faɗa ka faɗa shi sa har yanzu har a tashi alƙiyama wato koyon alƙur'ani sai ya wato hanya mafificiya shine wato mutum a faɗa ya faɗa kafin ya iya karatun alƙur'ani duka yadda mutum ya ƙware wajen karanta arabiya to abu ne mai sauƙi ya ta kurakurai matuƙar zai karanta ba tare da wato malami ya faɗa ya faɗa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin sai ya faɗa sannan sahabbai su gane meye a ciki domin idan an jera baƙaƙe kawai babu ɗigo ba kai saka karanta ba san ma me a cikin nan gurin ba saboda alqur'ani ya ku bayin Allah ya saukar ya saukar da manzo sallallahu alaihi sallama shi kuma yayi imla'in sa zuwa ga wani adadi na anashin sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in Jibril ya ku bayin Allah ya kasance yana zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a nau'ika daban-daban daga cikin nau'ikan yana zuwa masa wato a siffar ɗan adam kamar yadda yake zuwa masa kuma wato ya taɓa ganinsa a ainihin siffarsa ta mala'ika an rawaito hadisi daga abi salma daga nana aisha allah ƙara mace rada take cewa wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna magana da wani mutum ya ɗora hannayensa a gefen dokin mutumin mutumin yana kan doki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannayensa akan wannan doki din sai take ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo take cewa ɗazuna ganka tare da dahiyatul kalbi yana kan doki ka ɗora hannayenka akai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ummu salma a lokacin kin ganshi da gaske kin ganshi tace lalle na ganku tare ka ɗora hannayenka akai sai yake cewa da ita wa ai wannan ba dahiya bane Jibril alaihi salam ne mana mala'ika Jibril yana zuwa a siffar wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna wato anashin dahiya alkalbi shi dahiyatul kalbi wani mutum ne wanda yake son Annabi sallallahu alaihi wasallama kwarai da gaske tun kafin ma ya musulunta ya zo kuma ya musulunta kafin ma ya musulunta yakan ɗauki kyauta ya aika a kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kyakkyawan halitta mutum ne mai kyan gani kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake yawan yin bakin rawani kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar. Ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ya ga mala'ika Jibril kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na ga mala'ika Jibril yace na taba ganin shi a halittar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa so biyu yace na gan shi a ainihin sidratul muntaha yayin da muka tafi sama da shi yayin tafiya Isra'i wal Mi'raj kenan yake cewa na gan shi a kansa alaihi situmi'a janah ya tanaffaru min rishihi tahawilu ad-durr wal yaqut yace na ga mala'ika jibril a can sama can wato ainihin magaryar tukewa yace na ganshi akan a jikinsa wato akai akwai fuffuke guda 600 wannan fuffuken wato abin da yake fita daga jikin fuffuken yake yawo shine wani ado ne na ainihin wato yaqut wani ado ne mai walwali kawai yake fita daga cikin daga jikin fifiken mala'ika Jibril fukafiki guda wato 600 kuma mala'ika Jibril fifike ɗaya ma zai iya dukkanin duniyar nan rumfa ya ku bayin Allah wannan shine mala'ika Jibril wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi halitti mala'ika Jibril bawa ne daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala wannan bawa yana jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala matuƙa ƙwarai da gaske shi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da muka je muka je Isra'i da Miraji yace na wuce Jibril ya tsaya na wuce shi yace ka hilsin bali min khashiyatillahi azza wa jal yace sai naga Jibril ya tsaya ya motse ya tukunkune kai ka ce tsohon kafin ne ko tsohuwar taburma ce wacce ainihin roba ta cicire ko ainihin katifa katifar ko ainihin audigar ta cire ya zama saura wannan wato dan zare-zaren haka naga mala'ika Jibril ya tukunkune ya ya mutse saboda tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah mala'ika Jibril tare da girman da Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa da kuma matsayi da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi tare da haka yana jin tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala yana kuma biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala a wani ruwaya wato wata ruwaya ta Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga mala'ika Jibril so biyu wata rana na ganshi munhabitan minas sama saddan azamu kharqihi ma bainas sama'i wal ard ina muna tafiya yace na ganshi wato na ga mala'ika Jibril ya taho daga sama, ya gangaro ya yi ƙasa, ya tinkaro sama, girmansa ya ce ya tare, ya rufe tsakanin samai da ƙasai gaba ɗaya, saboda faɗinsa, saboda girman halittarsa, alaihi salatu wassalam, ya ku bayan Allah ku duɗorin Allah ku tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta kuma shine wanda yake da irin waɗannan halittu kamar Jibril da sauran mala'iku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani guri ana ce da shi Baitul Izza wato ana ce da shi Baitul Ma'mur a ainihin sama kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga ciki tun daga aka halicci duniya kuma har duniya ta ƙare ba za su ƙare ba kullum mala'ika dubu saba'in za su shiga cikin wannan ɗaki su bautata Allahu tabaraka wa ta'ala gobe kuma su ba za su dawo ba waɗansu mala'ikun ne za su sake zuwa idan kai lissafi yanzu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda to yanzu idan ka ɗauki dubu saba'in dubu saba'in zuwa ga wannan shekarun dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida iya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to idan ka ɗauki miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyar in ka ɗauki wannan dubu biyu da ashirin da biyar ɗin fa adadin shekaru ne ba adadin wai kwanaki ɗin ba kowace shekara kowa ya sani shekaru ɗari uku da sittin ko ɗari uku da wani abu to idan ka buga wato dubu saba'in sau ɗari uku da sittin kuma sau dubu biyu da ɗari biyar iya lokacin annabi isa fa kawai alaihi salam zuwa yau to mala'ika nawa ne ba za ka sami wato wannan adadin ba saboda ya fi ƙarfinka akwai yiwuwar ka tsallake waɗansu kwanakin a lissafin shekarun wato anashin lissafin shekarun ma saboda ka ya ku bayin Allah wannan fa iya lokacin kenan ballantana kuma farkon halittar duniya da kuma zuwa ƙarshen da duniya za ta ƙare ya ku bayin Allah mu duƙurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ibadojin mu za su amfanar da shi ba ibadojin mu za su amfanar da mu ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mana rahama sai ya mana wato anashin jin kai ya ku bayin Allah ku yi salati ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin littafin sa inda yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku da suka yi imani ku yi wato ku yi salati da kuma neman tsira gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka ji kan iyayenmu ka sanya kaburburan su ya zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna wanda suke raye Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa su da imani ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe ya ubangiji ka kare mu daga azabar kabari ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta wannan gari Allahu tabaraka wa ta'ala ka kara masa albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji muna tawassuli kyawun ayyukan mu Allah ka shirye da mu ka kuma shirye da zuriyar mu kowa da matsalolin sa Allahu tabaraka wa ta'ala ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala ka warware wa kowa damuwarsa ya ubangiji ka sa mu tarayya a gidan aljanna kumu ila salatikum yarhamukumullah